بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta Lahadi a 29 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan mayu 2026 miladiya a wani majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littattafa a ƙida wannan majalisi namu ya yi albarka mun gama mukaddima ta malam mai risala sati biyu baya mun gama tajridin tauhid al-mufid na ahmad ibn ali al-maqarizi yau kuma insha Allah ta'ala za mu shiga wani sabon faifai wanda dai kuma duk suna da alaka da littafin baya shine littafin al'ubudiyya na shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah kamar yadda aka saba duk yayin da muka zo kan irin wannan sabon littafi mukan keɓe wani wasu 'yan mintoci ko wani kaso saboda mu faɗi shi mawallafin littafin tarihinsa da gudunmawa da yake ɗaya ba na ilimi so yau kusan za ka ce mun yi babban kamu da wanda za mu kanta littafinsa malamai suna cewa gabaninsa gabanin a same shi to kusan shekara 400 musulunci ya yi bai ƙara ganin malami irinsa ba bayan kuma baya nan yanzu har yanzu dai ba a sake ganin wani malami irinsa ba kusan iliminsa yana nema ya zama karama shi a babinsa ko mu'iza ta shi a babin a wajen manzon Allah wannan kamar ubangiji ne ya so ya karama manzon Allah ya sanya a cikin al'ummarsa akwai wani wanda zai zo a baya baya amma ya da addinin sa kuma ya zama ya tsayu tsayuwa irin na sahabbansa da kuma manyan bayan Allah da suke kusa da sahabbansa in ana magana shekara ɗari hudu daga lokacin da aka haife ibn taymiya za ka ga kusan lokaci da na su manyan malamai irin su imam muhammad to kusan abin da ake faɗa kenan saboda haka kusan abin da za mu karanta za mu karanta na wani mutumin malami ne saboda haka ya kamata a mai da hankali a ji abin da malam zai faɗa mana a cikin wannan littafi nasa na al'ubudiyya ibn taymiya yana ana danganta shi zuwa ga wato wata aila wasu iyalai ne wanda suke sun saba dama can ubangiji ya wato albarkaci wannan iyali da malamai zarata kakanninsu kusan duk haka suke ita kanta ita taimiyyar da ake magana akwai maganan malamai da suke cewa me yasa aka sa mata taimiyya wasu na cewa kakansu ne na sama can ya yi tafiya sai ya tsaya a wani waje da ake kira taima a yan wajen damascus yana komawa kuma sai ya ga an haifan masa ya sai sanya mata ke taimiya ce ke taimiya ce sannan kuma daga cin abin da malaman tarihi suke faɗa ita wannan dai taimiyan ta zama wata mashahuriyar malama ce mai wa'azi ya zama har ma wato mutanen gidan maimakon a kira duk da akwai maza zarata amma kuma sai ta zama ta shahara shaharan da ma ita ake danganta ma ƴaƴan ta baki daya wai taymiya ba wai kaka kaka ce ta kusa ba kaka ce ta nesa ibnu taymiya a kusan wanda a yanzu a duniyar ilimi ake amfana da wanda suke ɗaukan wannan suna din banda shekhu sa ibnu taymiya akwai kakansa najruddin abul barakat ibnu taymiya majalisin abul barakat ibn taymiya yana daga cikin manyan malamai na hanabila kusan a lokacinsa a wato ire-irensa kaɗan ne shi ne ya yi littafi da har yanzu ake dubawa ya sa mutum littafin muntaka al'akba al-muntaka wanda shi kuma a shaukani ya bai sharinsa daga jihar tanil awfar wannan sharhin littafin kakan ibn taymiya ne na madruddin abul barakat ibn taymiya sadaka ana kiran shi ibn ibn taymiya al-jadd in ka shiga cikin littafin malamai suka ce ibn taymiya al-jadd suna magana shi wannan bawan Allah to sai sannan in ka wuce kuma sai baban shi ibn taymiya da ake kiran shi abdul halim babban malami ne babban malami ne a kasan a kasan wato sham in ba dan ubangiji ya sa ya samu sa'a ba ya zama yana tsakiyan wata da kuma rana to da shi ma ji labarin sa a duniyar ilimi sosai fiye da haka azzabi yana cewa idan ba dan wato ilimin sa yana da yawa ya fara ilimi Allah ya masa shi ma to amma ya zai yana tsakanin wata da da rana kaga kai tauraro ne zaka zama kana tsakanin wata da rana za a ganka ne ai ba za a ganka ba abin da yake magana ya tsakanin tauraro wato yana da mun gubabansa shi shi abul barakat ibn taymiya din ibn taymiya aljad kakab sannan kuma yana tsakanin kuma ɗansa ɗansa shine wannan ibn taymiya wannan mai wannan littafi zamu karanta nasa to kaga shi ibn taymiya dan shi rana ne ya haka kowa kaga rana ba ta bar komi ba in ta fito ba ka ganin taurari saboda haka wato sai ya zama ibn taymiya din sai shi ya dauki wannan suna da an ce ibn taymiya kusan shi ake shi ake fada shaykhul salam ibn taymiya an haife shi 661 bayan hijira 661 bayan hijira ya kai wato ya kai lokacin da malamai tun bai je ko ina ba tun yana shagirgirinsa suka ce yanzu ya fara yin fatawa ya fara koyarwa bai kai shekara ashirin ba yana gomansa na na biyu a rayuwarsa bai kuma karasa goma na biyun ba goma sha haka sha bakwai ko abin da ya kama da wannan malamai suka ce a'a zo ka hau kujeran babanka zo ka hau kujeran babanka kawai ka ci gaba da koyarwa ka rika da bada fatawa ibn tabiya haka yi haka yi tun yana yaro karami ya fara bada fatawa kuma malamai suka sa shi suka ce ba fara bayarwa kawai sannan kuma ya ci gaba da nema idan ya fara koyarwa yana yaro karami ba irin mu ne ba za ga yanzu wasu gidaje ana samu a to gidan gidansu gidan karatu ne to sai a yi sa'a a ce ka zo ka fara karantarwa to tun daga nan sai ga shi kuma ya ba ya ba neman ilimi kuma saki uku da ibn tabiya shi ba haka yi ba shi a lokacin da ya fara koyarwa kuma a lokacin ma ya fara neman ilimin ya ci gaba da zuwa yana sauraron ilimukan hadisi ilimin wato fikihu da sauran ilimuka da dama da suke da alaka da wannan addini har ma sai da ya zama ya wato tuncida kansa zuwa ga abin da malamai ke kira al-ijtihadul mutlaq ibn taymiya ya cincida kansa zuwa ga mataba da ake kira al-ijtihad al-mutlaq in aka ce al-mujtahid al-mutlaq shine kamar su kamar su maliku kamar su ahmad kamar su abu hanifa kamar su shafi'i wanda baya bukatan sai ya je ya dinga wani bincike in zai bada fatawa ya ce wai malam wani me ya faɗa ne malam wani banni banni sai na ƙara tunani banni sai na ce na shiga na yi bincike a shi kawai duk inda ka ganshi a lokacin to lokaci ne da ya isa ya bada fatawa kuma idan da zai bada fatawan daidai abin da ya fahimta Qur'ani da Sunna bai zunubi wajen Ubangiji ba Ubangiji ba zai kama shi da ya gaza wajen bincike ba kaga mu yanzu in aka tambaye mu ai sai mun je mun bincika mu huda sai mun yi mun hantsi mun kwana kwanaki muna fama saboda duk ana ta yin abin ne juhudul muqil domin taymiya shi ya kai wannan ya kai wannan mataban kamar yadda malamai suka yi masa shaida kusan malamai wanda suke zamanin sa maganar su ta kusa ta zama ta yi itifaki akan cewa su ba taba ganin irinsa ba kuma shi ma bai taba ganin wani wanda ya fi shi ba wannan ba karamin magana ba ce kusan duniyar ilimi ba a sallama wa mutane ba a ilimance ka zo ba ma ilimi ba ko ko kanikanci kake yi a zo a ce wai duk garin na ba wanda ka iya kanikanci ka san zai wahala a sallama maka wani zai ce a ya ai mu iya kaza mu iya kaza ba amma ka ji malamai duk da hasala da ke tsakanin malamai wani lokaci sun ma wato ba ba asumai ba ne amma duk da haka sun ringa faɗan cewa ibn taymiya babu kazansa to wannan yana nuna maka wato mataki da ibn taymiya ya taka na na ilimi zan kama da su daga cin banganu kawai na amma wannan suna da yawa an je an duba ko ɗalibansa ko malamai da suka zamani a lokacinsa ko kuma ma wanda suka bayan sa duk sun shaida da wannan akwai ibn sayyid nas wannan malami da dan kasan masar ibn sa'id nas almizi shine ya ce masa ka je ka je ka saurari wannan bawan Allah zaka zaka zaka samu fa'idan da baka taba samu a wajen wani malami ba shi ma malami ne babba fa amma sai ka fa alfaituhu mimman adraka min al-ulumi hifdha yace da naje kuwa na same shi sai na same shi wanda wato ya je ya riske wani ilimi kusan duk ya haddace ilimin duka ibn taymiya wani ya daga cikin mizansa shi ilimin sa kusan duk yana kirjin sa yana kirjin sa shi da zarar ya karanta abu nan da nan ubangiji kuma sai kaga ya ya rike masa kayan sa ba ana cewa ba asumi bane eh musamman gab da karshen rayuwarsa abin da ya dinka fuskanta na wato tara da kyamata da wulakanci iri-iri ya sa in zai mallaka littafi duk da kan yake yi amma kuma shekaru ga kuma abubuwa sun yawa damuwa sun yawa mahaifinsa ta damu a kawo mata ɗanta yana shekarun sittin amma da mahaifinsa na raye an je an saka ya shi a masar amma duk da haka tana rubuta mishi wasiƙa saboda haka abu ne mai sauƙi ya zo ya rubuta littafi wani lokaci ga gaɗan ya kuskure wannan abu ne wanda yake abinda zai nuna maka cewa shi dan adam ne dai inda aka je aka dawo amma dai malamai suna cewa wato kusan ilimukan sa duk ya haddace shi shi har ma yana faɗan cewa to me an adawa na zasu da ni ni ilimi na na kirjina shi haka yake faɗa yace wa kada an yastawiba sunana wal athara hibwa yace iris ya rage ya zama sunnoni da hadisai da kuma asarai da ake rawaitowa daga cikin magabata duk ya zama ya haddace su duka ce saura kiris ka ce ma ya ma haddace su duka inji ibn sayyidin nas ce in takallama fi tafsiri in zai maka magana akan tafsiri fa huwa hamilu rayatihi to dama wannan shine ma mai daukan wato tuta nasu Allah yanzu zai magana tafsiri to babu kamar sa aw afta fil fiqh yanzu zai fatawa a fiqh fa huwa mudidiku gayatihi to shi ya kan je can karshe ne shi ba shi ba baya zuwa fa yana maka magana yana wani fi ma alimtu ibn taymiyyah yana da wasu da yazo wata gaba da ibn taymiyyah yake cewa fi ma a'lam yace tab ibn taymiya wani daga cikin mafi karancin magana ka je yana cewa iya abin da na sani ne saboda shi galibin yazo zai magana zai gaya maka ne baki wato kusan zaka ce ba daga shi babu wani ibn taymiya ce da yana cewa au zakara fil hadisi in yazo yana yin muzakara a cikin hadisi fa huwa sahibu ilmi to wannan shine ma abuci ilimin hadisin shi na'am a'a mahaifiyarsa tana tana sham amma ya dinga kai kawo tsakanin masar da mashika kusan a lokacin su guda wajejen na guda biyu nan ne wato kusan habara na ilimi a lokacin ko wajen hijaz maka da madina ba su kai su a lokacin a damascus syria sai yake cewa abu ba kada fil hadisi in ka same shi yana yin muzakara a cikin ilimin hadisi fa huwa sahibu ilmihi to shi ma abuci ilimin hadisin ne wa hu riwayati kuma shi ma abuci yawan riwayoyi da yake da shi daga daga hadisan wato yanda za ka ji bukhari ya ce hadathana hadathana shi ma yana da nasa isnadudin aw hadara bil milal wal nihal lam yura aw sa'a min nihlatihi fi dhalika in yayi maka magana akan kungiyoyi da suke wajen musulunci ko cikin musulunci to ba za ka taba samun wani wanda yake baiwa irin irin baiwansa ba yace wala arfa min dirayati ba za ka samu wanda ya fi shi daukaka wajen ilimin sanin wani abubuwa ba sai can ƙarshe ce wa lam tara ainun mar'a mithlahu tace ni dai idona idona bai taba ganin wanda ya ce ya ga irinsa ba kun faji magana ki ba wa shi ba yace ni ido ai shi misali in ya shi ba da ba bai kai kai ya kawo ilimi ba ina da mai ce shi bai taba gani ba amma yace shi bai taba ganin wani wanda yace shi ya taba ganin irin ibn taymiyyah ba zamanin ibn taymiyyah su uku ne az-zahabi ke cewa babu kamar su yana cewa da shi ibn taymiyyah da ibn daqiq al-eid da kuma al-hafiz mizzi babu kamar su a zamanin su baki daya duk kuma sauran ma abota ilimi na wannan zamanin na wannan zamanin in ka koma za ka ga duk kusa almajiran waɗanda ne suka dinga suka dinga hidima da almajiran su almajiran almajiran su bal a yanzu ma za ka kanta duk wani ilimin muka zai wuya ka ce za ka ƙetare littafai wanda a cikin littafan nan da suke cikin umahatu babu almajirin taymiya da yawan rubutu da yayin rubutu a cikin wannan rubutun saboda haka an kace ba za ka duba tafi ibnu taymiya ba in ka je tafsiri ga ibnu kathir nan almajirin sa ne in ka ce za ka je jan hadisi to ga su azzahabi na su almizi na duk sun amfana da ilimin ibn taymiya in ka ce ba za ka duba dashi ba kaga wasu sai su ba su duba ibn taymiya ba waye waye waye da sauransu to ko inda ba ka je to dole ne ka duba taban almajalasa kuma sai kaga ana nakalin maganganun sa yace walam tara ayn marra mithlahu yace wala ra'a aynuhu wala ra'at aynuhu mithla nafsihi kuma shi ma a karan kansa da idan sa dai ibn taymiya bai taba ganin irin sa ba shi wannan ibn sayyid na ta kake faɗa aka ibn taymiya to sai in daqiq al-eid wanda ake cewa babu kamar su a lokacin su babu kamar su uku shi da al-mizzi da ibn taymiya da ibn daqiq al-eid to shi ma ga abin da ke faɗa kan ibn taymiya ya girbi ibn taymiya ibn taymiya halla ibn taymiya halla shine yana da dan tsaya da rantan shi sosai sai yake cewa ra'aytu al-uluma kullaha bayna aynayhi ya'khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid yace kai inda naga wani matashi ibn taymiyan nan naga ilimi baki ɗaya ubangiji kamar ya sanya mishi a tsakiyan idanuwansa ne guda biyu ya dau abin da ya ga dama ya aje abin da ya ga dama wanda ba karaman yabo ce ba wanda ake ganin cewa shi kansa babu kamar sa a wannan zamani amma yanzu yana faɗan magana kan wani matashi da ya halle shi wanda ya girme shi ai wannan ka ka san wato ba karamin yabo ne yake yi ma wato ibn taymiya ba almizi almizi shi a ya girme ibn taymiya shi ma kamar ya amfana da ibn taymiya ko ibn taymiya shi ma ya amfana da shi ibn taymiya ya amfana da almizi ko almizi ya amfana da shi wajen sanin abubuwa da suke shafi addini ya almizi ya amfana da ibn taymiya amma wajen sanin ya zama wato abubuwa da suke da alaka da ilmin rijal na ilmin hadisi to da dama tunda almizi shi a wannan wajen kusan kofa ne bango ne a wannan wajen to ibn taymiya shi kansa yakan zo ya turje ya nemi shawaran abokinsa kuma ya nemi karin ilimin abokinsa kuma tare sai zuwa suna neman ilimi tare su ji littattafai na hadisi su musan na imamu ahmad da sauransu da sauransu wanda musan na imamu ahmad kusan ibn taymiya dama su bi ake cewa ba wanda suke jawowa sarra su irin su ibn taymiya da ibn kathir ɗalibinsa kusan yadda suka haddace wato musa na imamu ahmad kaman kai ne ka ce ka haddace fatihan ka za ka ji kawai yadda suke shiga suke fita suke dawowa to almizi din shi kansa yana cewa ma ra'aytu mithlahu ni ban taba ganin irin ibn taymiya ba wa la ra'a mithla nafsi shi ma bai taba ganin irin kansa ba wa ma ra'aytu ahadan a'lamu bi kitabillah ni ban taba ganin da ya san littafin Allah ba wa sunnati rasulullah da sunnan manzon Allah wala atba'a lahuma kuma ba wai ilimi ba kawai kuma ya hada iliminsa da aiki yace irin ibn taymiya a waɗannan su ne turaku a ilimi a ilimin hadisi turaku a ilimin hadisi da ba almizi shine farko sai kuma az-zahabi sai kuma ibn hajar al-asqalani to waɗannan su na biyun farko duk suna tare da ibn taymiya kuma sun amfana da shi sosan gaske a shine almizi yake ya ƙara cewa ce ibn taymiya lam yura mithluhu منذ 400 sana yace ibn taymiya ba taba ganin irinsa ba shekara 400 su shi ya an haife shi 661 ya rasa 728 daga karni karni na wato da bakwai wato kusan shekara 600 in ka tsama 400 za ka shekara 500 rage musulunci za ka a wani zamanin sai dai irinsa imam ahmad in ka yi nisa ka zo wani su bukhari to tun ana magana wani da su bukhari su imam ahmad suka shuɗe to dai ba ƙara ganin wani malami irinsu ba wannan ba wai shi ne yake faɗa ba ibn Taymiyyah zai faɗa wannan maganar ba shi kansa ma wani lokaci a wasu wurare ana samu in yayi magana sai ce kamar yadda misali a ilimin hadisi zai sai ka je yana cewa a a shi akwai waɗanda suka fi shi sanin ilimin hadisi yana magana su almizin nan yace kamar yadda ahlul ikhtisasi wanda suka fi ni lazumta ilimin hadisi suke suke faɗi amma kuma kaga su abu da suke faɗa a kansa ba dan ka fahimci ilimi baya ɗaukar da cikin dalili na'am a su a bangaren su ka iya cewa suna game da shi a wannan ilimin da suka sani amma shi ilimin ya zama duka shi yana da su duka kowane ilimi ya zama yana da shi kuma shi ma inda ne a wannan babu to mutum ne wanda yake gaskiya ibn taymiya wato ilimin sa ya zama wani karama a wajen malamai da suke fada akwai almajirin sa ibn taymiya ibn az-zahabi az-zahabi almajirin sa ne yana da maganganu masu yawa da yake fada kan ibn taymiya yace lahu ba'u tawilun fi ma'rifati madahib as-sahaba yace yana da kusan hannu mai tsawo wajen sanin mazhabobin sahabbai wa tabi'ina da kuma sanin mazhabobin tabi'ai wannan kuma mizan magana ibn taymiya littafin ibn taymiya kenan in kana kanta littafin ibn taymiya zaka ji ce wannan magana tace maganar malik wannan magana tace maganar imamu ahmad wannan magana tace maganar wani maganar at-tauri haka zaka je da ta faɗa wa qalla yatakallama fi mas'alatin yace da wuya ka samu ibn taymiya yayin magana akan wata mas'ala illa wa yadhkuru biha madhahib al-arba'a sai ya ga maka kowane malami a cikin ayyatul madhahib al-arba'a ne ya ga maka me magana sa akan ta ya kuma tarjihi yace wala wa khibratun tamma bir rijali yace kuma mutum ne wanda yake da cikakken ilimi da da marwaita hadisai ka ji fai az-zahabi shi fa shi ma umda ne a babu amma ka ji abin da ke faɗa akan malamin sa yana cewa wala wa khibratun tamma bir rijali wa jarhihim wa ta'dilihim da kuma ilimin wankewa da da ɓaci wannan ilmul jarhi wa ta'dil wani ilimi ne wanda yake ya daga cikin ashrafin ulumi ahlul hadith a cikin ilimin da malaman hadisi ke tukiya da shi yana daga cikin mafi mafi wato tsadan ilimin to kaji yana cewa to ya sani ibn tabi'a ya san wannan bangaren ilimi wato ciki da bai wa tabaqatihim kuma ya san tabaqokin malamai wato tabaqokin malamai ya san ba zai zo ce maka imamu kamar yadda wasu jahilai ke faɗa su ce ibn taymiya ya koyo daga muhammad abdul wahab to ai kaga wani wanda ya faɗa maka wannan magana kaga bai ba fahimci inda aka dusa ba ibn dan abdul wahab din ya zo bayan shiga da ruwa bayan ibn taymiya kai ka ce ibn taymiya shi ne koyo dan sa kaga wannan bai san tabaqata ba kenan ko a zo a ce a ai malik malik shi shi ga baki yana daukar ilimin sa ne wajen sahabbai ai shi sahabbai ne suke suka koya mishi duk wanda yake ga wannan kaga yana shirya ta baka shi jayi ne bai san tabakat ba bai san wato matakaiya na malamai ba malik baya ruwa wajen sahabi malik baya ruwa wajen atba'u tabi'in wajen wato tabi'ai manya baya ruwa wajen sa'id ibn musayyib karamin shi ya daga cikin atba'u tabi'in kananan ba so shi in tabi'a ya san wannan ba za ka samu wannan kwatariya da muke jin masu wa'azi suna faɗa ba da yawa muna ji suna faɗa sai dai kawai a shiru a dai wasiru fi ma sarfi yace wa bi sahihi wa saqim a yace wa ma'rifatin wa bi funun al-hadith wa bil ali wal nazi yace da kuma sanin bangaren ilimin hadisi da kuma sanin wato ilimin hadisi wanda ake da al-ali da an-nazi al-ulu ulu sanin shine isnadi wanda ba kai da manzo Allah mutane da kadan an-nazi kuma wanda ke akwai wasu ɗan ƙara mutum biyu ko mutum uku haka wanda shine an-nazi wa bi sahihi wa saqim kuma ya san ilimin wato ya san ingantaccen hadisi ya san wanda ba ingantacce ba ibn tamiya zaka ji kawai aka kawo hadisi ce maka a wannan ba ba shi ma cikin hadisi ba ki daya wannan ya daga cikin abin da wasu kawai suke faɗa shashi badin su wannan ba hadisi bane ibn tamiya zaka ji da faɗa wannan magana kamar tawassalu bi jahi ba su cewa wato za su nemi Allah ta'ala biya musu bukata da alfarma annabi yace wannan ba ba hadisi bane ba ma inda zaka je ka samu shi ba za ka samu ko a bukhari ko a muslim ko ba za ka same shi a ko ina ba ibn tamiya to wannan kaga ba wanda ya isa wannan da'awar sai wanda yake da giyoyi a wannan addini yake cewa ma hibbihi li mutuni tare da kuma abin da Allah ya masa baiwa wanda ya bambanta shi sauran mutane wannan duka ilimin kan da aka faɗa a baya akwai wanda suke tarayya da shi ce amma kuma akwai abin da shi ma ubangiji ya masa baiwa wanda bai mai sauran mutane ba shine gabaki ɗaya mutum na hadisi ubangiji ya sanya diya a dankare ki a gidi ibn taymiya ya dace fala yabluqu ahadun fil asr rutbatahu wace a dai zamanin nan a za a jira magana a zamanin su ba wanda ya kai kusa da matsayinsa a wajen haddace hadisai da mutum ɗinsu in an gama inama al'amalu bin yafi shi kenan zai faɗa maka daga farko ƙarshe ya je can alhalal bayyinu ya gaya maka daga farko ƙarshe haka zaka ji imtaniya na kawowa a cikin tabansa yace wala yuqari da shi ba ga wanda ya kusa da shi na ba aka zama maganan kan wannan babin tuma kawai maka a ma sallama inda wanda ya yi kusa da shi a wannan babin shine ibnu kathir ibnu kathir a cikin kashin ɗalibansa yace wa huwa ajabu fi istihbari wa istikhraj al-hujaj minhu yace kuma wani abun shi abun mamaki ne mamakin Allah ne yadda zaka ga idan ya kawo maka hadisan sai ya dauko maka hujja a cikin hadisan yadda kai ba za ka taɓa tsammanin hujja tana cikin wani hadisan ba za ka iya kawo mishi magana ya ce ai wannan abin da ka kawo ba ya nuna haka sai ya ce maka ai hadisin kaza aka ce ibn taymiya kenan yace wa ilayhi muntaha fi azwihi ila al-kutub as-sitta wal musnad yace kuma in an je wajen sa an je maganar tikewa wajen ya ce wannan lita hadisin Bukhari ya fitar da shi wannan hadisin Muslim ya fitar da shi wannan hadisin Bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad suka fitar da shi yace to wannan an je wajen sa an je an je iyaka kenan wannan ga wanda ya san wato abinda malam ke faɗa a wurin nan ya saba karamin abin ke faɗa ba wannan ya daga cikin wato daga cikin ilimin muka abinda hankali ke tashi idan aka ji malami na yi shine yayin da ya rawaito hadisi ce wani hadisi a cikin sahihaini sannan kuma lafazin da ma na Abu Dawud ne a a wanda kaza ya faɗa da ka da ka kake faɗa a to ai dole za a yi wani a ai haka da baki ai wanga da baki to ibn taymiya shi yana cewa shi abin alajabi ne a wannan babu bi hayth yasbiqu alayhi an yuqala ta yanda za a iya cewa ma kullu hadithin la ya'rifu ibn taymiya fa laysa bi hadithin yace in kaji ibn taymiya yana cewa yana haka mata hadisi yace an yi hadisi ne wannan kuwa to dai kawai zuciyarka ta baka cewa ba hadisi bane da hadisin ibn taymiya bai san shi ba to za ka iya cewa ma bai san hadisin ba yace amma dai walakin da ihabatu billah sai dai ba ma cewa wato wannan dai mun kafara saboda yabo amma dai gewayewa yana wajen ubangiji ghayra annahu yaqtarifu min bahri sai dai shi yakan shiga cikin teku ne ya dinga tumbata ya dinga wato daukan ilimin teku na ilimi yana wato kankwada wa gairu hun ra'ayin mai tarifi da mina sabaqi su kuma shi kuma wani sa shi sai dai an ajaje ba a cikin a cikin ɗan guga sai mu zo mu tare mu dinga dan kwakwada amma shi a cikin tekun yake shiga je dabdalan sa din taimiya ibn taymiya ba wai baya cikin malamai da zaka ce su malamai ne kawai sun tsaya ne akan koyarwa kawai dai ya koyarwa koyarwa yanda zaka ga wannan zamani haka Allah ya jarabce mu ba yanda muka iya malamai kusa yanzu sai dai su koyar to shi ibn taymiya ba a nan ya tsaya ba ibn taymiya shi jihadin shi kamar yadda yayi jihadi da lisan kuma haka yayi da sinan yayi jihadi har da kasakari a zamanin sa lokacin da yayi zamani na tatar lokacin da kalifancin musulunci aka aka aka kakashe kalifancin aka daina kalifancin baki daya to ana neman yadda za a yi ma a dawo da kalifancin kuma tatar sun dawo wato gidajen musulmai to sai zama ibn taymiya shine ya kai ruwa ya kai mari bayan sarakunan musulmai duk sun buya sun gudu sun ce su ba su yakan waɗannan mutane ba kamar yanzu amurka ne ta ba ta kawo ma najeriya hari misali shi kenan duk shugabannin da su gudu ita biya ta shi ba inda zai je kuma ba zai je haɗa mutane da su zo a yaƙi ya ce kun kuka zo kuka haɗa kuka haɗa aka haɗa wato ƙarfi da ƙarfi ga kuma imanin da muke da shi ce sai mun yi nasara kan waɗannan mutanen ku zo saboda haka ya je ya kai wato ya haɗa kan shugabanni a lokacin ya haɗa kan mutane aka hadu aka yage aka gwamza da aka gwamza kuma aka yi nasara banda aka je wajen ba aka je aka ce masa a shi shugaban yana cewa to ka zo ka zama a cikin a cikin runduna ta yace a yace ai kai ba dan kasa ba ba dan garin bane ba dan ba dan sham bane ba sunna kuma shine ko kowace al'umma ta fito za ta yaki jihadi su zauna a cikin ayarin su ibn tabiya kamar ya fahimci cewa wannan yana sai yana neman canfa shi to nasara kuma ba tashi bace ta sai ta ubangiji ce sai da aka sai ce a ni zan je wajen ayarin mu ko amma dai za a yi nasara da ya ga ana nema a yi wato a nuna ragwanci ya ce wallahi tallahi za a yi nasara ya ce insha Allah ya ce kace insha Allah ya ce insha Allah tabbacin cewa za a yi nasara ba wai dan ina kwanto ba ba sharadi ne wai wai insha Allah sai Allah ga za a yi nasara ba wannan ya ma ga dama za a yi nasara wannan kuma wasu wasu wasu suna ta cewa wai an ce ce insha Allah ya ce insha Allah eh ya faɗa ka kai kallata aliqat wannan wato duk wasu abubuwa ya samu nasara ne ya gani shi to shi kuma saboda imaninsa da ya da Allah ta'ala ya riga ya san cewa tun da sharɗan suka cika na farko mun yi ɗauki riko da sababi mun yi tattali mun haɗu sanan da imaninmu mun kankari kafa ne kuma ka ce ba za mu yi nasara ba yace wala zai yi nasara sai an yi nasara yace ka ce insha Allah ce insha Allah tabbaci za a yi nasara amma ba ina tsammani ba wai wai sai a'a ubangiji ya magana ma shi aka je aka yakin nan aka sami wato musulunci ya dawo cikin hayyacinsa to wannan shine zaka ji malamai da yawa suna faɗan irin wannan girman sha'anin nasa a sau da dama wani lokaci akwai irin kaman sarki gazan ko kazan azalimin sarki ne duk wanda ya je gaban sa kashe shi yake ya hana kowa shi ya ba ce ya musulunta amma duk da haka musulman kashewa yake sai ya ce masa ya je ce ware wani zo ka je ka min tafinta to zan ba da magana ne sai ka mishi fasara kamar ka ce ka a cire ko harafi sai ce to ka ce makazan me ce sarki ba yace ka ce makazan kai kana ne cewa kai musulmi ne kuma babanka da kakanka babanka shine wato Timor Lenk kakanka shine Holako sai ka ce wato kana babanka da kakanka kafirai ne amma ba su irin abin da kai kai ba su mun je mun yi alƙawari da su sun cika mana su ba musulmai ba kai kuma kai alƙawari ka saba ya za ka rika sabawa ya mishi faɗa ya ce wanda ki tare ibn miya suka ce to muna dai jiran kawai mu ga me za a ibn miya ne ko za a fulla kasa ne ko wani abu ibn miya ya gama magana sai gama faɗa kawai ya fito abin sa shi in aka je aka hannun shugaba ba wai ko ake yi wa a gaya mishi komai lafiya ba a gani in babu lafiya a gaya mishi ibn miya haka ya je ya gaya musu to wani yana daga cikin abin da malamai ke buga misalai a kansa shi sa ibn ibn az-zahabi yake cewa shaja'atu fiha tudrabu al-absar yace jarantakan wannan bawan Allah kusan ana buga misali da shi a wurin mutane za ka ji ana cewa in ka kai in ka jari in kai jarumi ne ko kamar ibn taymiya ne jarumtanka to wa kaza ne to tudrabu bi hal awsat wa wa bi ba'd hadi shabahu akadul abbas da wani sashin jarumtansa wasu manya da yake barada ne aka san su a gidan a gidan musulunci suke kokari su dauki wannan jarumtakan ake yaban su da shi suke kamantuwa da ɗaya daga cikin abin da aka sai na jarumta ibn taymiya yace fa inda ka tafsira yace in ka dina maganar ka tafsiri فهو حامل لوائه وإن عد من الفقهاء وكما أكدوا على كيد قاشي أتكلم ما لم فقهه فهو مجتهدهم مجتهدهم المطلق قد أبن ابن تيمية كفر هذا شيء مجتهد مطلقي wato in malik ya tsaya nan shi mai tafiya tsaya ne anan ba wai malik ya tsaya kawai zai ce a ai ku ne malamai ba a ya da ba ya faɗa ni ma an faɗa ibn taymiya ya faɗa shi ma ibn taymiya ya faɗa kuma an samu haka ilimi in ya in ya gani wasu malamai sun fara wasu magana kawai sai ce a gaskiya kan nan kaza bai dace da sunna ba sai ya gyara ya shayi yace wa in hadarul huffaz nabaka wa kharisu wa sardafa ublisu yace in ya zo wajen malaman hadisi kuma to in yayi magana shawara suke in kuma yace shi ne kawo abin da ke cikin kirjin taskan kirjinsa na hadda da hadisi na hadisai to sai ya sa su fara kuma inda inda su kuma sai su cin tsammani sai kai kai kai ba za mu iya ba shi ne fa ublisu yace wastaghna wa aflasu shi sai ya wadace da abin da ke wajensa na hadda da yake da shi su kuma sai kamar su ba su da komai sun fallashi ibn tamiya ba banda jihadi da yake da shi mutum ne wanda yake da ibada malamai duka wanda suka yi tarjama sun faɗi cewa mutum ne mai ibada ibada wacce take mai tauta misali mutum ne wanda zaka ga ake faɗan yanda yake a komawa zuwa ga Allah a duk abin da ya dame shi so da dama wani lokaci shi a karan kansa ya rike ba da labari idan aya ce yake karantawa bai samu fatahi da wajen ubangiji ba sai ya duba da tafsirin tafsiri sun kai saba'in a wancan lokacin ya duba aka tafsirin ayan amma idan ji bai sama natsuwa ba to sai je ya samu wani waje wanda yake wato kusan an bar wajen mun masallaci da ba irin kamar tsohon masallaci ba cika amfani da shi ba ba mai ganin sa kuma da akwai dauda to dauda shi kuma sai ya sa goshin sa a dauda sai ya dinga cewa ya wanda ya san da Muhammadu ni ma sanar da ni ya wanda ya fahimtar da Suleiman ni ma fahimtar da ni ya ya ta yin wannan Ibn Taymiyyah saboda haka sai ubangiji ya mishi fatahi fiye da yanda ya yi sauran malamin zamanin sa yana da littafi da ya yi ana kiranta tafsiru ayatin ashkalat a littafi ne na tafsiri ba wai tafsiri ne su kutum ba baki daya amma kusan duk gyara ne tabdarji ɗaya ne amma duk gyara ya rika yin malamin tafsiri to wannan abinda malamin tafsiri suka faɗa wannan ba daidai ne ba ga yanda yake ba kuma yadda aka iya dole in ka je ka ce wannan lalle yana magana ce magana ce ta ilimi a yana da masail da malaman suka rubuta a al-ikhtiyarat al-fiqhiyya aka rubuta akan zaɓin su da yi a bangaren fiqh da kuma manganinsa da yake da shi duk ɗalibansa duk sun musu rubuce irin su ibn qayyim irin su ibn abdul ali irin su ibn kathir duk suna faɗa cewa wannan shine ra'ayin malamin su kaza kaza kaza kaza da sauransu a ibn taymiya Allah kala yake da zafin gaske yana da zafi yana da fushi yana da fushi wannan duk malamai sun faɗa cewa yana da fushin da idan ya tashi yana wato wato kuna tattaunawa ta ilimi ya fahimci cewa kana ne baka kawo mu addini karan tsaye to in ya tashi shi baya yin wai tabawa tabawa shafu shafu tabawa ya baka a'a zai tabawa ne wanda in ya in ya bular da mutum ba zai tashi ba to wannan kaga zafi ne ai wannan dole mu faɗa gaskiya ai saboda mutane sai su ga za su iya ga za ka iya shiga cikin tafin sa kaga wani lokaci an shiga wani wani shafi kawai ya rikice ya ya fara faɗa wasu maganganun zaɓi to yawa ma malamai sun faɗa haka to yana da zafin gaske shi kansa an tambaye shi ina kuka samu wani zafin yace ai a cikin danginmu ne aka wannan zafin to haka zai wato abin da cutar da shi ba a cikin tarihi a samu irin umar umar shi ma yana da zafi amma kuma ya zama shine a cikin wannan al'umma shine na biyun wannan al'umma shine na biyun bayan abubakar sadaka wanda ba zai cutar da ibn taymiya ba shi yasa ba malamai suke cewa amma kuma duk da haka yana yi wa wannan fushin nasa ado yana sututa wannan fushin nasa da kuma wato alhil alhil shine wato bi a sannu a sannu da kuma kin daukan mataki da wuri idan ma laifi ka masa shi ya kawo wannan alhilmin sai ya zama ya danna wannan fushin nashi da shi to wannan yana daga cikin dabi'a na ibnu taymiya to san gaske amma dai ka zalle duk wanda ya taba lamarin ubangiji to ibnu taymiya baya ta kara gaskiya a wannan babu shi a lamarin addini ibnu taymiya baya ya kara la yuhabi fillahi ahadan shi akan irin lamarin addini to baya ba kowa kara za a bi kuma shi ma kasa ya faɗi wannan magana yace in dai akan lamarin addini dai magana ta hada ku da ibnu taymiya to lalle za ka ji ba za ka ji daɗi ba wannan ra'ayin haka Allah ta'ala ya yi sa sannan mutum ne wanda ubangiji ya yi shi da kyawun ta'alifi Allah ta'ala ya yi min dangiya da irin wato jauda na wallafa littafi in ya wallafa littafi zaka ji kamar wato kalashi wurin wato yanda kuma kaga da aure baka babaki ba safai aka cika aka cika samun wanda yake rubuta littafansa da ka ko a samu jauda ba a samu wato inganci a abu da ke rubutawa amma ibn Allah Allah ya tara masa abu biyun kuma ya tara masa inganci wajen rubutu sannan kuma ya tara masa kuma yalwan adda wannan falala ce ubangiji yake ba wanda ya ga dama sannan kuma a duk yayin da Allah ta'ala ya bashi baiwa na irin na iya kawo hujja in ya kawo hujja ibn Uthaymeen na cewa ibn Taymiyyah in ya kawo hujja zaka je kaman ma ba wani a gaban ka kawai daukar ra'ayin ka tafi abinka sau shi sa abokan gabansa za ka ga suna adawa da shi adawa ta wuce misali ibn Taymiyyah a zamanin sa mutum ne wanda ke bada fatawa daga gari gari ake kawo mashi a ce wasu tsiya mutanen wasu ne tadmuriya kaza kaza fatawa fatawa fatawal habawiyya waye waye fatawoyi za ka je ga wurare ibn taymiya ba wai mutane kadai ba har aljanu ma sukan zo su saurari wa'azuzzukan sa kuma su bada fatawansa ko san lokacin da yake daure an taba samun wani aljani da ya je ya kama da shi kawai ya je ya dinga gabatarwa da jinkitarwa irin nasa ga shi a lokacin kuma shi an daure shi a musa aka ce gafi wani ya bayyana kuma irin abin da aka saba sai na ibn taymiya aka zo da ibn taymiya aka ce a ƙara leƙawa yana nan aka yana nan yace to ya haka yace a aljani ne ina ganin ya daga cikin masoya na ne yana zuwa wani darasa na ya hada cimfiya nake magana nake faɗa sai dan yace to kai me yasa ba za ka ce kai mala'ika ne ubangiji ya sauko da shi dan ya dan ka samu karama ba yace a yace mala'ika ke ƙarya a ai ƙarya yake wannan ai ƙarya yake yace wa ai ibn taymiya ne kuma ibn taymiya gashi a a gaban ku in yanzu ne kaga da yanzu wani zai ce ai karama ce ai kaza kaza kaza kaza eh to hatta a wato ajabi suka zo wajen sa neman fatawa kuma da yake ya ɗaya hulɗa da su ya sa har yana gane cewa in wani aljani ya zo masa to zai gane cewa wannan wannan ba da mutum bane aljani ne kuma wani lokaci yakan gane ko hata rubutun su ana magana cewa suka yi rubutu rubutun su ba zai zama ya rike kamar yadda sauran mutane ke rike nasu ke rikewa ba wanda a zamanin sa an yi haka shi za kuma ke da rubuce rubuce akan duniyar aljani ya fallasa da duniyar aljani da duniyar masu duba ibn tabiya duk ya fallasa su saboda a zamaninsa a wannan lokaci abin ya rika ci an dinga yin damfara da shi ibn taymiya ya koma ga Allah yana a wato a shekara ta 728 bayan hijira 728 bayan hijira bayan an haife shi 161 ya koma ga 728 bayan rayuwa da yayi mai cike da kalubale aure wannan bai samu yayi ba ya sadaukar da kansa baki daya ga kari ba da kariya ga wanda al'umma ya kare wannan addini daga kafirai yahudawa nasara har yanzu a abin da ya rubuta na lardi da yamma nasara da yahudawa a wannan babin har yanzu ba wanda ya rubuta wani littafi kwatan kwatan wannan abin da ya rubuta inda aka fata religion yana da rubuce rubuce da yawa da masu faye lardi masu da rubuce rubuce da yamma falasifa musamman da rubuce rubuce da yamma mutane mambitsi da sauransu to wannan sai tare ma ibn taymiya yawa ya zama ana ki sakat an hana shi wato rawan gaban hatsi ya zama an hana shi ba wato an hana mutane ba su saurare shi musamman a wani lokaci da ya zo ya bada wasu fatoyi akan neman agaji na Allah ta'ala su sun a hada wani ubangiji da Allah ta'ala a nemi agajin su a ce ya shehu da ilani saukaman da ruwan sama ya wani wani tijjani wane wane wane to irin wannan duk a lokacin sai ibn miya akwai wannan sai ibn miya ya rubutu ya dinga hali akan wannan ibn taymiya ya rubutu akan ziyara ziyarar makabarta yadda ake yi da za ku ga yanzu ana yi a Kano a ce akwai ranar ranar ziyara ranar kaza ranar kaza ake ana zo ana shirka a wurin ibn taymiya ya yi rubutu kan wannan ya yi rubutu akan shaddur rihat na gari a ce mutum shi kawai daga nan yanzu ba haji zai tafi ba babu abin da zai kashe sai da kabarin ma'aiki shi yin kabarin ma'aiki zai tafi yace wannan ba inda aka ce ai wannan addini ba inda aka ce ai aka taru aka ce ai ibn taymiya sai dai ya aje wannan fatawa yace ba zai aje ba aka kama a kama shi a saka ya shi ai kaza a kama shi a dake shi a zane shi amma kuma gobe ya sai ya faɗa zai ya faɗa zai ya ci gaba da faɗa saboda addini ne yana da fatawoyi bangaren fitihu kamar bangaren saki uku a kalma ɗaya yace ba inda aka ce saki uku a kalma ɗaya saki uku ne yace yace da abin da ake faɗa ku zo ku nuna muku ijtihadi ne Umar yayi kuma saboda wata maslaha a yanzu kuma bai kamata ya zama sunna da za a ba mutane ba bayan gashi ana ganin mutane wannan maslahan wannan maslahan da Umar ya gani a yanzu babu babu ganin ta aka ce dan me zaka faɗa haka kaza kaza kaza kaza yace shi wallahi ba zai daina ba Ibn Qayyim shi ya daga cikin wanda bayan bayan Ibn Taymiyyah yazo ya faɗi ya radi akan wannan to sai gashi har yanzu makiyansa wasu za a gani a wakashin Larabawa da yawa an ga alaman cewa to auren ma da ake da kaka ake auren bayan ji an yi aure an samu rigima ya ce saki uku kun zo ko ce ba za a kara aure ba abin da ke ba wai asali haka ake alamarin manzo Allah ba to har yanzu za mu a kashe larabawa duk kusa an dawo magana ibn tabiya da an dawo maganar sa a wannan abubuwan da suka masa yawa shi yasa aka dinga sashi a cikin kurkuku a masar an kama shi a damascus an kama shi kuma galibin an kama shi so ake halaka shi Allah ta'ala ya rike ya sa dai da sauran kwana har dai zuwa karshe karshen rayuwarsa a zuwa lokacin da abin ya tsanani sosan gaske mahaifiyarsa ta shiga damuwa rashin ganin ɗanta ta ce ka dawo daga masar nan banda ka dawo inda inda kake raye a sham ya rubuta mata wasiƙa yana lallashin ta wato ita kanta wannan wasiƙa in ka gani zaka ga yanda wato alaka yin tabiya yake da iyayensa ai dole ubangiji wato tabbas ubangiji ya taimake mu irin wannan dabi'a magana mai daɗi yake mata ki yi haƙuri ai kin san cewa ai ke malama ce kin san cewa abinda muke a wurin nan shine abinda ubangiji yake so addini muke yi ma a dai cigaba da addu'a kaza kaza kaza kaza aka yawa wasiƙa haka in yana buƙatar wasu littafai sai ya ƙara kawo wasiƙa ce amma a taimake a nemi taimakon almizi abokinsa saboda shi ya san me wani irin tafi nake buƙata almizi ya bai hada a hada littafin hada littafin sai a aika masa haka aka yi to daga na ƙarshen al'amari kusan abin da ya dawo aka hana ibn taymiya abin da ya jawo ibn taymiya hankalin sai tashi ya sama rikicin jiki shine wato an hana shi rubutu an hana shi fatawa to duk wannan abubuwa kuma sai ya rikice kamar kamar wato muni a ce an hana mu ne an hana ka neman kuɗi wataƙila in ka ga sai da a ce ku neman kuɗi to shi da biya duk ana hana shi wannan to sai jiki ya rikice ibn qayyim na cewa da muka je muka ganshi sai muka ga bai da fufa da yawa amma a gama da ƙarshen rayuwarsa ne sai muka fufa ya dan ƙara yawa ake cewa saboda damuwar abin da suka yi masa dan akwai lokacin da ya zama su yan kurkun ma suka kasa ma wato yin control ma ɗalibansa ya zama da sai yin tamiya da ɗau gawayi sai ya rubutu sai su ɗaliban sai zo su kwabe in sun kwabe sai a share a cika ba aka amma wadan ma aka hana tsabar adawa bayan rasuwarsa kuma aka hana fatoyinsa duk inda fatawarsa take aka ce kana cewa ibn taymiya to za a kama ka kuwa za a ga me za a baka littattafansa aka ce lalle sai da a kona sai da aka dinga bi gida gida maktaba maktaba wajen adal tafai in dai da tafai in tafiya to ka shiga uku saboda haka ba a wani zai zo ga ga shi tafansa ne ya sani amma zai ce na waye sai ce shi sai ce shi dan gitsa ido ce shi shi ba nashi bane kaman ba nashi ba yana gani yana kunawa ko tashin za a yi irin aje da ko magana ibn taymiya amma albaya bayan ibn taymiya sai da ya zama in ba irin su ibn qayyim ba ma wanda suka ra'ada da ka kawai sai da abin da za a yi a yi to sai da ya zama a baya bayan sun nan sai da ya zama ba kai san maka ce ibn ya fara littafi ba amma ɗaliban su suka dinga fara cewa insha Allah sai Allah ya dauka kawai ilimin wannan malamin namu insha Allah wannan maganna sai ubangiji ya dawo da su kuma daga baya sun shiga cikin al'umma amma ba a je ko ina ba sai gashi daga baya wannan addu'a nasu ta ci in ka je ka duba a gidan Fahawiya na Ibn Abi Dais al-Hanafi akwai maganganu da yawa da ya kawo na Ibn Taymiyyah zaka ji bai yin magana bai zai ce Ibn Taymiyyah faɗa ba mun mun karanta tafi makarizin da kuke gani makarizin kuke inda faɗa Ibn Taymiyyah bai faɗa ba saboda azaba da akwai ta akwai ta taburza in ka ce Ibn Taymiyyah to ba sauki amma haka ubangiji ya zo da ya dawo da mutum Ibn Taymiyyah ya zama ana kan tafansa ya zo da mu a yanzu muna amfana da Ibn Taymiyyah a yana da albai da yawa a ɗalibansa wasu ahadu suna tsantsa wasu kuma suka zo saurare shi ba ahadu suna tsantsa ba amma dai ba su iya haranta ma kansu ilimin ilimin shi ba a kuma ibn taymiya bai tare su ba ya ci wanda kiran su kira kira tattawa cikin ɗaliban sa tsantsa akan ibn qayyim wanda kusan shi inda malamin sa ya mutu shi ma yana wajen ba wai yana magana wai shi ma wai da ra'ayi sa da ra'ayi amma dai yana yawan bin malamin sa shi shi kansa ibn qayyim a farko al'amarin sa ba su sufi ne shi duk wanda ma ga sufaye duk yayi ibn taymiya zo ya dauki hannunsa ya gyara shi saboda haka zaka ji a ƙarshen al'amari ya kuma yana yabon wannan malamin nasa kan wannan za mu kanta wasu ɗan baituka da yake kantawa ibn qayyim shi kansa malamai suna cewa mushahid ne mutlaqi wato bai da bambanci da dukkan wani malami da kasani addini amma yayin da yake magana ibn taymiya a nuniyan sa kai ka ce wani yaro ne karami wani batacce ne wani bai san komai bane ibn taymiya zai raga mishi ga yadda zaka yi wato yanda zaka ga tsakanin shi da malamin sa yanda abubuwan suke nan da shi akwai azhabi azhabi shi ma ɗalibinsa ne akwai almizi ɗalibi ne ko abokin karatu ɗalibi ne ko abokin karatu sannan kuma akwai irinsu ibn abdulhadi wanda idan da Allah ya sa ba ya bashi tsawon rayuwa to da daga cikin ɗaliban ibn taymiya da daga cikin wanda za su zama aya a ban ƙasa wajen sanin ilmul hadith da kuma sanin ilmin hadisi sannan kuma gashi ga ibn kathir da sauransu daga cikin ɗalibansa wanda suna sun ci gaba da zama da ra'ayin ash'ariyanci amma kuma daidai da suna girmama shi shine wato alauddin wannan wannan wa yake da suna al'ala'i afwan al'ala'i al'ala'i mai bayan wa tahsib babban malamin hadisi ne wannan kuma ibn taymiya bai tare shi ba dan ka fahimci cewa wato ba ko yanayin mu'amala da yan bid'a akwai ma'aunai da ake bi da shi ba ko shi zaka ga zaka ce wadan gurgun ba zaka yi mu'amala da yan bid'a ba akwai lokacin za a yi mu'amala da su gargado akwai lokacin kuma da in kai gargado in kai mu'amala da su to sai dai idan kana son kaza ta jala kara kuma ya da wallafe-wallafe da ya yi wallafe-wallafen Allah ya yi musu wahala wahalan karantawa saboda ba kuma saboda wai shi a karan kansa ba wannan littafi za mu karanta ya da mutum tafansa masu sauƙin gaske irin su wasu tsayya suna sauƙi amma littafan sun yi sun yi wahala ne saboda a zamanin su waɗanda su ake tutiya da su suka yi ɓanna a addini suka lalace addini daga falasifa filosofas ɗin nan kamar yanzu ka ce yan boko sai wato sufaye sai kuma wato wanda suke zuwa suna kama addini ta shuishi daga cikin nasara ko yahudawa saboda haka idan zai ba su amsa zai ba su amsa ne da yaran su in zai ba su amsa da yaran su kuma dole zai amfani da wasu kalmomi masu tsauri to saboda haka inda yake tafasa wai ba zama yake cewa zai rubuta littafi to kan ma kawai haka nan ba galibin tafasa fatowi ne saboda ka tafasa suke da tsaurin gaske wani lokaci sai an yi taron dangi wajen kan tafansa a musamman wanda masu tsaurin wannan ya sanya wa da yawa da mutum masu da'awa a yanzu galibi ana son ra'ayin ibn tabiya ta hanyar almajarsu su ibn qayyim sai kuma malaman mamlaka da suka hidima ga tafansa suka dan rairo suka gyara amma galibi zaka ji malami ya ce malami ibn tabiya ya ce ya ce duk wannan galibi ba wai zuwa muka yi muka duba ba galibi saboda tafasa tsauri sai yanzu sai wanda ke da wato wanda yake da jarumtaka sai shiga tafansa ya duba wanda kuma ana ana mu ibn tabiya ina faɗa wannan saboda ana mu ibn tabiya kurakurai da yawa akwai abubuwa da yan yanzu suke dakowa a matsayin magana ibn taymiya sai ka in ka ko ba ibn taymiya sun dako magana out of context ne ibn taymiya ba za ka fahimci littafansa yanda ya kamata ba sai ka shiga cikin littafansa kana karantawa daga farko har zuwa karshe a ni'ima da Allah ubangiji ya mana muna kuma gode masa bar littafan nasa muna ta kokarin shiga kuma har yanzu ba mun daina karantawa ba ko a kwanakin baya mun gama annabuwa ta ibn taymiya a wajen malam Muhammad Sani Umar kuma a yanzu muna cikin wani littafin nasa ita za su siratul mustaqim mukhalafat ashabil da'if ko a cikin yanzu ana karantawa aka zo wata gaban da malam zai ce ku tsaya mi waya fahimci wani abu kowa sai shu saboda littafin ibn tabiya littafi ne mai tsaurin gaske amma kuma duk da haka ɗalibin ilimi ce ba zai karanta ba to gaskiya zai maka kansa asara malamin mu yana cewa shi baya jin yanzu a wannan zamani musamman tunda duk matsalolin zamanin mu ma na yanzu to ya ibn tabiya ta fuskantar makamancin makamanciyanta saboda haka zaka ga ibn tabiya yaya da wata wallafa wallafe da ya rubuta akan wannan wanda in kana son ka samu waraka sai ka je ka samu abin da ya rubuta sai malamin Muhammad Sani yake cewa shi baya jin a wannan zamani wani yana tukiya da ilimi kuma bai taba kanta bai da kanta ibn tabiya ba sai ina magana sai ka ga gibiya maganar sa ko dai ka je ka duba wannan karama ce mai wace ubangiji yayi kuma wanda yake ganin ba haka bane sai ya je ya duba ya gani ya reka ya gani ai gashi nan da nasa ana ana ta bugawa har yanzu daga cikin wato abinda ibn qayyim ya yi masa waƙe a cikin nuriyarsa kaɗan kawai za mu kawo sai ce ya kawai wallahi al'azim nasihatan min mushfiqin wa akhin lakum mi'wani jarratu hadha kullahu wa waqa'tu fi tilka ash-shubati wa kuntu dha tayrani hatta ataha li al-ilahu bi fadlihi man laysa tatrihi yadi wa lisani حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان عند فقرة تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود شيخ الوجود العالم العالم الرباني wannan nuni ya ce ibn al-qayyim wato wani su bai tuka yayi akan usuluddin kan abubuwa da shafi imani da kuma abubuwa da ake da sabani da malamai da wasu daga cikin malaman bid'a akai kawai da suka da suka bata miki ne kawai sai je wasu bai tuka dubu hudu kawai baiti ne kawai yana yi musu raddi ana kiran ana kiran tanuniya to a ciki shine da yake faɗan wato wato kasakan sufaye da ta'addancin su sai yake cewa ya kawo yace ya ku mutane wallahi al'azim na rantsi da ubangiji nasihatan wannan nasiha nake muku ba kai ba wannan hanya min mushfiqin daga wanda yake tausayin ka kai wa akhin lakum wa akhin lakum mi'wani da kuma dan uwa mai yawan taimakon ku ya kawo wata taimakon da zai yake gaya maka a cikin littafin da mi'wan wato da mubalaga jarratu hadha kullu ce duk wannan hanyar su fayi na taba yi ba na din na wa waqatu fi tilka shubaki ni kuma na fada a cikin wannan koban nasu wa kuntu za qayrani ni ma ina na zance ina ina wato fagabniya a cikin wannan wato abin da su sufa yake fara na kashafi na waye na kaza na kaza na din na taba yi ba yace hatta ata haliyal ilahu bi fadlihi har ubangiji ya yi min baiwa da falalansa mallan da jihi ya ni wa lisani ya min baiwa da wani mutumi wanda ni hannuna da rubutu da zan yi in ce ya mun alkhairi da kuma harshe na ba zan iya gode masa ba yana magana ibn taymiya yace hamru yace wani babban malami ne ata min ardi harrana wanda yazo daga kasan harrana fa ya ahala ne yace maraba maraba liman qad ja'a min harrana malamin nan da yazo daga harrana fallahu yuzaihi alladhi huwa ahluhu yace to sai da mu ce ubangiji saka mishi da abin da ya dace da abin da ya yi mana min jannatil ma'awa ya saka mishi da aljanna ma'ar ribwan tare da ubangiji ya yarda da shi can gaba sai ce fakara ta sani fal imami haqiqatan yace in da kana ka fahimci addini to kaje ka samu littafin wannan malami daga sai ka karanta ba da wasa ba shaykhul wujud al alim ar rabbani yace malami ne na gaske na wannan al'umma kuma wai malami na Allah ba wai yana yi ne saboda neman neman wani wani abu zai samu ba wannan shine ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kasa rahama a muka ce ya rasu 728 bayan hijira wannan in muka ji ibnu qayyim na faɗa wannan magana da jiki na sanyi kullun na zo na ƙara mai ta wannan baitin saboda ni ban su mu mu san me zamu ga ya in har shi irin sa malami babba irin sa zai faɗa wannan magana akan ibnu taymiya to mu san me zamu faɗa ba wallahi tallahi wannan sunan da muke yi duka duk wannan sunan da muke yi da cewa kaza sunna kaza bid'a kaza shirka kaza tauhidi wallahi wannan bawan Allah muna muna jin cewa a ran mu in mun je lahira duk abin da muka yi to ubangiji zai ba shi ladan kamashin abin da yi a wannan al'umma a lokacin sa gabanin sa kusan duk an kula littafan nan an kulle su shine gaba ki ban kudu littafan kamar a shafa albani ne gabanin sa kusan littafan hadisin duk an ce ba an daina karantawa ya ma kuma indiya shi da ya zo shi kuma irin gaban kado su to ibn taymiya kusan gabanin sa duk wasu abubuwa da ake da ringimu an fata addini an yi shirka an yi bid'a an yi kaza yana su suke ma ci suke ake samun suke wato abin da suke bukata ibn taymiya in ba dan shi ba da jama'a sun lalace da addini har yanzu ba a san wani addini za mu rika yi ba mu kanmu a wannan zamani ba mu san yaya za mu yi da rayuwar mu ba saboda haka dole wato za ku ga yayin da aka faɗi wannan wannan bawan Allah yadda muke ladabi gaban sa ba muna cewa ibn kathir cewa ba muna cewa malamin mu ma'sumi bane amma dai tabbas daidansa ya rijaye kuskurarsa in ka je za ka kuskura ka za ka samu taƙi ne a cikin daidai da yake da shi da yawa a cikin littafansa kuma in kana shiga cikin littafansa za ka ji kai tsaye ana haɗa ka da ubangiji kamar da za ku ga shi mun za mu kasance musu na ubudiyya za ku ga kusan sai a shafi ɗaya shafi biyu duk qur'ani ake kawo ayoyi da hadisai ba zai zo yana ce maka a dariƙar kaza ce in ka shiga in ka gani shi kenan in kana so na aljanna za ka tafi idan ya ba rasa da wannan shi sai dai gaya maka cewa a wannan ita ce hanyar Allah ita ce hanyar manzon Allah wannan ita ce maganar magabata daga cikin mizan lamarin ibn taymiya shi baya ganin maganar magabata ya tsallake ai duk yanda za ka yi da shi inda ya zo ya gitta ya ga maganar magabata wallahi shi bai tsallake ba sai dai ku rigima da shi so duk abin da za ku yi da shi har yanzu akwai wasu daga cikin ayyuka za ka ga wasu sun saba da shi a wannan zamani za ka ga abin da suke cewa sun saba shi daga cikin hujjarsa shine shi bai ga wani malami daga cikin magabata da yake da ra'ayi aka san wannan ba saboda haka ba ba masumi bane amma dai dai dan sa kwarai da gaskiya da jayi wato kurakuran sa malamin sosai kuwa ai malaman sa sun ana magana ana kaddara su banda wanda ma yaje saurari hadisi a wajen su sun zai tausar 200 kar kuma ta duk gidansu gidan malamai ne akwai littafi da na usul fiqh kakan sai fara rubutawa bai karasa ba babansa ya ci gaba bai karasa ba shi shi jika ya bai karasa za ka ana cewa muswaddan shi usul fiqi ta al taymiya ba a cewa ta ibn taymiya kadai sai a ce ta al taymiya saboda baba ne ya mutu ya bar ma ya bar ma da da kuma ya mutu ya bar ma da haka aka yi malaman suna da yawa malaman suna da yawa ba ka ga malamai suna faɗa za ka ga kuma shafuka ne ake faɗan malaman sa kuma har ya koma ga Allah bai daina sauraron ilimin hadisi ba wannan bai daina sauraron ilimuka ba kuma in ya ji wani abu da bai sani ba a ya samu su daga cikin abokansa ko malamansa da suke da suke kusa da shi to yana tambaya ana faɗan cewa a wajen wani waje da aka wajen jana'iza kawai sai aka ga ibn taymiya a gaban mutane yana tambayan almizi yadda ake fita sunayen wasu daga cikin malaman hadisi yana daga cikin wato shi ma wani bangare da wahala ilimin hadisi zaka je wani lokaci malamai masu wa'azi sun suna faɗan wato sunayen malamai ba daidai ba zaka je daga ji ka san wannan shi mai je ya kanta gaban malamai ba dan shi kusan a cikin yadda ake faɗin sunayen malamai wannan sai wurin malamai ake samu kawai in dai buɗewa kake ka karanta to ba za ka san komai ba to ibn taymiya saboda kai ya kuskure a gaban mutane kuma a lokacin da mutane ke ba ka san su ce za su zo gaban ibn gaban almizi su kanta sunayen kasi kuskure ya ja musu gyara to shi ibn taymiya zai zo gaban mutane ba wajen jana'iza sai ya zo shi azabi na shi almizi na masa bayani shi kuma ya shi yana sauraron sa yace yace abin sai ya ba mu sha'awa yanda muka gani shi almizi yanda yake masa bayani cikin ladabi yake masa bayani saboda yanzu babban malami ke tambayan shi malamin ma malamin sa shi ma kuma ibn taymiya sai zama ya mai da kansa kamar wata tantabara a gaban sa sai ka ga yanda malamai suke tsakaninsu da juna ba irin mu ba Allah ta'ala dai ya kyauta ina ganin kamar daidai mun cinye lokacin da tarjama ta ibn taymiya wannan kusa abin da zamu iya faɗa kenan tarjama ibn taymiya tarjama ce mai yawan gaske an rubuta an rubuta an rubuta an rubuta kusan abu ne wanda yake in kana kanta ba za ka gaci ba so da dama so da dama duk lokacin da na ji kasala ko na ji cewa na ji na samu wani fito a neman ilimi to in ina son in hakukutar da kaina ni personally sai jin samu wato tarihi in tafiya ƙara karantawa to da na karanta sai in ji cewa to aka ga sai in ji cewa zuciya na ƙara ga zuciya na to ai baka koyi ba ci gaba kawai ci gaba to wannan ko shi ake bukata in ka kana karantawa zaka je na ƙara ga maka cewa to ai kai al'ilmi ilimi baka koyi ba duk masu na kafafa suna fitowa suna nuna cewa duk ba su da malamai su duk garin nan ba wanda isa wala ba su ba sa karantawa ba sa karantawa ba sa karanta magana ko wani tarihi inda suna karantawa zai ba su wani abu ba zai su karanta littafansa to da yawa da kamar da na gaya muku masu wa'azi a wannan ƙasa galibi da tafi imtimiya an kace imtimiya ya faɗa to ka ce masa dan Allah altafin sa gani ko altafin wani secondary sources wala daga secondary sources ne biji ya ga ya faɗin ka ce in ka ce ko dai kan inda ka gani altafin imtimiya ko kuma a yanka a yanka kanka wallahi sai da a yanka ba karanta wai ba to mu muna abin da muke so mu ɗalibai mu tashi mu altafin nasa mu je mu karanta in baka gane baka kallaba mu kanka sai ka gane har ubangiji ya saka gane kurakuransa da ya yi wannan suna nan malamai kuma sun yi ishara ba a ce kan malam ibn taymiya kan kurakuransa ba amma dai daidansa da kuma abun da ya kama wannan al'umma zai wahala kai dan tsugulutun ka kai da baka san komai a damaran addini ba ka ce zaka iya wadatuwa ga da ilimin sa wannan zai wahala kwarai da gaske Allah ta'ala ya ji kasa rahama Allah ta'ala ya ji kan malaman mu duka da suka gabatar da alkhairi ma wannan al'umma suka ce sai dai ai sunna a wannan aban kasa Allah ta'ala ya saka musu alkhairi abinda muka naji Allah ya bamu nada abinda muka sa Allah ya fi mana وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته